بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم اللهم ثبت جناني وأدر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مود يوم من الله صلى الله عليه وسلم lokacin da aka faralta sallah kansa yana makka yana fuskantar wato sakhra na baitul maqdis in yana sallah amma inda yana tsayawa tsakanin wato rukunal yamani da kuma almaqam wannan wuri ne zai tsaya ya fuskanci gaban shi ya sa arewa a gaba to anan ya fuskanci ka'aba kana ya fuskanci baitul maqdis duka biyu ya same su to da ya zo madina haka ɗin ba ta yiwu ba saboda alƙibrar ba ta zo daidai kamar yadda yana yi a makka ba a makka yana fuskantar sakhratu baitul maqdis amma kuma yana fuskantar ka'aba don ka'aba duk tana gaban shi shi yasa ya fuskanci abu biyu kenan ɗayan shine maksudi ɗaya kuma wasila ita ce ka'aba to da ya zo madina abun yadda muka faɗa dai abun bai daidai ba sai ya fuskanci baitul maqdis wasu sun ce Allah ne ya umurce shi cikin sahabai fa sun ce Allah ne ya yi mishi murni ya fuskanci baitul abin da baitul maqdis wasu kuma suka ce a'a ikihadin kanshi ne yayi amma a zuciyar shi kullum yana so ya fuskanci ka'aba shi ne ƙarshe Allah Ubangiji bayan shekara guda da wata fudu ko shekara guda da wata biyar wato watanni goma sha shida ko kuma goma sha bakwai yana fuskantar baitul maqdis kana Allah Ubangiji ya canza masa alƙibla ya komar da shi zuwa ƙiblar annabi Ibrahim alaihi salam a Makka. A lokacin da wannan ya faru, akwai waɗanda ba su yarda da wannan ba, suka fara maganganu a kan wannan. Wayannan mutane sun kasu kashi uku. Ƙuraishawa sun ce, wasunsu sun ce, me ya canza shi daga inda da yake, ya koma jihar kakanninsa. to ai daga baya watakila addini din ma zai bari zai koma kan na kakanninsa wannan mutanen jahiliya kenan ƙurashawa yahudawa kuma malamansu sun ce ai barin kiblan da ya yi ya bar kiblan annabawa ya koma a kan kiblarsu na makka wasu kuma munafukai su munafukai su ne kashi na uku su masu yi magana akan ai dama abubuwan yanayinsu lokaci-lokaci ne abinda ya ga dama ne yake yi shi ya sa ya canza wannan alƙibla ubangiji yana ce sai ya ƙulu sufaha'u sufaha wato jahilai suna cewa jahilai da aka ambata a nan dai sun kunshi waɗannan abubuwa uku ƙuraishawa da malaman yahuda ahbar da kuma munafukai su uku nan dukansu su ne asufaha'u minan nasi daga mutane suna tambayar juna suna ce ma wallahum an qiblatin me ya juye su daga alƙiblan da da suke bi wato baitul maqdis me yasa sun bar baitul maqdis sun koma zuwa ka'aba allati kanu alaiha alƙiblan da da suna kanta ita ce baitul maqdis قل لله المشرق والمغرب قل kace musu ai Allah shine mabuwayi mamallakin komai da komai gabas da kuma yamma dun nashi ne lillahi mashriqu wal maghrib yamma gabas da yamma dun na Allah ne inda ya so ya yarda zai juye bawansa yahdi man yasha ila siratin mustaqim shi yana shirya wanda ya so ya yarda da shi daga cikin bayansa zuwa tafarki madaidaici wato zuwa alkibla wanda Allah ya yarda da ita ta zama ita ce alkiblarsa madawwamiya
وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا
وكذلك جعلناكم أمة وسطا هكا مكسنيا كون زما كوني أدلي تكين دكان الأمو gobe a lahira dukkan annabawa ana tara su kuma ana tambayansu menene al'ummarku me kuka gaya wa al'ummunku suna ce ai mun zo mun isar da saƙonka ya ubangiji gare su to farkon wanda zai zo ya tsaya a yi mishi irin wannan tambaya shine sai na nuhu alaihi salam mutane shi su ce a'a bai zo gunmu ba bai ce mana komai ba to sai a ce ina shaidu waɗanda za su ba da shaida a kan cewa lalle ya zo ya idar aka tambaye shi su wane ne shaidarka ya ce al'ummar annabi muhammadu sai a kira musulmi a tambaye su su ce eh lalle ya ubangiji ka aiko mana da annabi muhammadu ya zo mana littafi a ciki ka bayyana mana duk abin da kake so mu sani a cikin littafi ka nuna mana cewa annabi nuhu ya je ya zauna cikin wato al'ummarsa yana kiransu zuwa addini alfa sanatin ila hamsin aman ko shekarar kusan dubu ba hamsin duk ya zauna tare da su yana shirya su zuwa tafarkin ka to mun yi wannan kuma mun yi imani da shi lalle ya idar musu saƙonka kuma ya gaya musu duk abin da ka aiko shi da shi to sai annabi kuma ya zo ko kuma wa zai ba ku ba da shaida kan cewa wannan abun haka ne sai su ce annabi muhammadu shine shaidar su annabi muhammadu zai ba da shaida to saboda haka ita al'umman nan ita ce wato ta fi kowace al'umma adalci da kuma faɗin gaskiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas don ku kasance shaidu akan mutane wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida manzo kuma ya zama shine shaida akan ku ma'ana ko ku wato ku tabbatar da abinda annaba suka faɗa game da al'ummansu annabi kuma zai tabbatar da gaskiyanku wajen shaidan da kuka bayar
وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها ba mu sanya wannan alƙiblan da kana kanta alƙibla ne gare ka gare ta ita za ka fuskanta a wajen sallah ba mu yi haka ba
إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه sai domin mu bayyana wa mutane waɗanda za su bi manzon Allah su bi manzo akan abin da ya zo da shi da waɗanda za su juya baya ma'ana lina'alama linuzhira linnasi wato ilmu zuhur ne ana nufin don a bayyana wa mutane waɗanda muminai na inna naha na gaskiya waɗanda za su bi annabi duk inda ya juye da kuma munafukai waɗanda dai suna bin shi kan wasu abubuwa in a ɓoyensu kuma su ba sa tare da shi
وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإن كانت حقيقة جوية قبلة canza alƙibla ɗin nan da aka yi abu ne wanda yake babba a kan mutane wato wani abu ne babba sosai in kanat la kabiratan illa ala allazina hada Allah sai ga waɗanda Allah ya shiryar da su ya tabbatar da imani a zukatansu وما كان الله ليضيع إيمانكم to sahabai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka canza masa alƙiblar nan yana sallar la'asar muslim da bukhari suka ruwaito irin wannan ko da shi sauran kuma suka ruwaito wani magana mai kama da wannan sun ce ya yi raka a biyu na azahar sannan a raka na biyu na ƙarshe allah ya juyar da shi sai ya juye da jama'a ya fuskanci ka'aba wasu kuma suka ce a'a la'asar ne ya yi sallar la'asar ya yi raka a biyu sai allah kuma ya juye shi a bisa zuwa ka'aba wasu da suka gama sallah tare da shi a masallacin banu salama suka je anguwa suka je wani wani masallaci ne cikin madina aka je aka samu mutane suna sallah suna kan kibla sai aka aka ba su labarin lalle mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau yau din nan ya canza wato alqibla ya yi sallah raka biyu zuwa baitul maqdis aka juye shi biyu sauran kuma ya yi su ya fuskanci ka'aba saboda haka su ma waɗannan mutane sun juye wato sun yi fuskanci ka'aba sun bar baitul maqdis wasu mutane kuma har gari ya waye sai gobe tukun suka suka aka labari ya iso musu kamar mutanen quba'a waɗannan ba su ji labari ba aka yi aka yi wato aka shafe alƙibla aka canza ta har annabi ya yi sallar azhar la'asar magriba isha duk su ba su ji labari ba da har sallar safe duk ba su ji labari ba bayan haka sai suka ji labari to aka ce idan an shafe hukunci ba mutum bai ji ba abin da ya aikata a kan shari'a hukunci na daɗin karɓaɓɓe ne a wurin Allah don manzo Allah bai ce musu su biya wa'annan salatai da suka yi su bayan wato canza alƙibla ko kuma tafhirinta kamar yadda dai aka bayyana a nan dukansu waɗanda aka fi su da aka wuce su da raka'a na biyu na azahar ko kuma na la'asar ɗin nan da dai sauran waɗanda har guwa shi gari ko suka ji labari duka dai Allah ya karbi sallan su bai ce su biya ba to akwai abu ɗaya wanda ya dame su kuma bayan an canza kibla akwai mutanen da sun yi sallah tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama jihar Baitul Maqdis kamar yadda dai aka faɗa wato watanni goma sha shida ko kuma goma sha bakwai shekara da wata hudu ko shekara da wata biyar sun yi sallah a can kuma suka mutu kafin a canza kibla to waɗannan ya yake kuma su kansu waɗanda suna da rai rayayyu sallolin da suka yi da akan wancan alƙibla ɗin nan yaya suke an karɓe su ko kuma to shine a nan ubangiji ya bayyana musu cewa wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum ai Allah baya tozarta sallan ku baya wato sallolin ku imani ko imanin su da aka ambata anan sallar su Allah ubangiji baya tozarta sallolin da suka yi so ya suna nan da ladan su da komai nasu kamar wanda suke yi ta a yanzu Allah ya karba waɗanda sun mutu kuma sun mutu akan Islam kuma sallolin da suka yi su a daɗin za su amfane su kamar yadda na yanzu idan sun yi sallah sallah su za ta amfane su wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah baya salwantar ko kuma ya tozarta wato ibadun da suka yi ko kuma sallolin da suka yi a da wa inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim Allah ubangiji yana da wato da mutane yana da jin kai ga mutane yana da tsananin jin kai kuma shine mai jin kai hakika ga mutane
قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها Ubangiji yana gaya wa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, hakika muna ganinka kana jujuye fuskarka a sama, kana so dai a canza maka wannan alƙibla a juyar da kai zuwa alƙiblan da kana so ka yarda da ita kannara ta kalluba wajhika fi sama mun ga kana jujjuye fuskar ka a sama falan walli annaka qiblatan tardaha saboda haka mun canza maka wannan alƙibla mun juyar da kai zuwa alƙiblan da kana son ta ka yarda da ita ita ce alƙiblan annabi ibrahim alaihi salam ita ce ka'aba فولي وجهك شطر المسجد الحرام كفسكنشي جهر واتو مسلاتي أبو هرم تا مسلاتي من درجة إنن حرمي كنن مكة وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة duk inda kuke a duniyan nan kuma kuma umurce ku fuskanci da sallar ku a harami وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم duk zantukan da suke faɗa jahilai na jahiliya wato ƙurayshawa waɗannan jahilai ne suna faɗin abin da shaiɗan ya yi imla'i da su gare su amma munafukai da kuma yahudawa malaman yahudu sun san ainihin gaskiyar da Allah Ubangiji ya saukar maka وإن الذين أوتوا الكتاب وأن أكباس للتاب يهودا لا يعلمون أنه الحق سنسا أبن دكايت ننشيني قسكيا من ربهم دقا أبنجي سنسني سيدي حاسدة تسا سنا جايية وما الله بغافل عما يعملون Allah kuwa ba mai rafkanwa ba ne ba mai manta ba ba mai bari abin da suke aikata ba abubuwan da suka aikata duka yana ajiye su ranar da sun je gunsa sai ya nuna musu ya yi musu hukunci daidai da abin da suka aikata.
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك wallahi da ka zo musu ka zo da waɗannan da aka ba su yahudu da ka zo musu da kowace aya kowace mu'jiza Allah ya ba ka zo ka nuna musu ma ma ta bi ba za su bi alƙiblar ka ba wato ba za su yarda da abin da ka zo da shi ba وما أنت بتابع قبلتهم kai kuma ba za ka ba ka bin alƙiblar su ba ka bin wato alƙiblan da su sune suna kanta وما بعضهم بتابع قبلة بعض hakanan kuma su tsakaninsu da junarsu yahudu da nasara kirista da yahuda ba wanda zai bi wato alƙiblar ɗan uwansa ba wanda zai bi addinin ɗan uwansa ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم rantsuwa idan ka bi wato son zukatansu min ba'di ma ja'aka min al bayan gaskiyar da ta zo maka kuma bayan abin da ya zo maka na ilimi na gaskiya innaka idzal lamin zalimin hakika kai ka zama azzalimin kanka ne wato kai ne ka zalunci kanka haka an gaya wa annabi amma ana nufin al'ummarsa ne kowane musulmi bayan ya ga a hukunci a cikin qur'ani ya bari ya bi wani abu to ya zalunci kansa
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين آتيناهم الكتاب ما أبو تالي التافي وأن مباس للتافي إنن يعرفون سنسا النبي da alamun da suka gani a cikin littattafansu sun san annabi sallallahu alaihi wasallama kama ya rifuna abna'ahum kamar yadda sun san ‘ya'yansu wane da wane da wane wane shine babba wane shine karmi zuwa ƙarshe to kama yadda dai sun san ‘ya'yansu haka sun san shi kamar yadda in sun ga 'ya'yansu cikin dubu suna bambanta su haka suna bambanta annabi cikin dukkan mutane وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون lalle wani sashe daga cikinsu suna ɓoye gaskiya bayan sun ganta sun santa wahum ya alamun su su sun san sun ɓoye gaskiyar ne الحق من ربك فلا تكونن من الممترين abin da ya zo maka din nan na canza kibla da dai sauran hukunce-hukunce da sun zo cikin ƙur'ani shi ne gaskiya fala ta minal mumtarin kar ka kasance daga cikin waɗanda suna shakku ana ana nufin ka kai wanda ana maka magana ne domin shi annabi ko annabawa duka babu shakku da zai shiga zukatansu ba sa shakkan komai don duk abin da a, ya zo musu suna gani mala'ika ya zo da shi kuma daga Allah ba wani shakka tare da su amma kai wanda kama biyin annabawa to lalle wannan haƙi ne daga Allah ya zo maka karka kasance daga cikin masu shakku
ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل kowace al'umma daga cikin wa'annan al'ummu guda uku Yahudu da Nasara da kuma Musulmi waɗannan dukansu Allah ya shirya musu ƙibla wadda suke za su bi ta suna da addinin da Allah ya hore su a kansa suna da alƙiblan da Allah ya hore su a kanta ya umurce su da ita haka da duk wani abu wato kowanne ya ba su abin da ya kamace su
فاستبقوا الخيرات ku yi gasa ku riga juna wajen aikata ayyukan alheri wato maimakon ku zauna kuna ta jayayya ya kamata ku yi ƙoƙari ku nuna ƙwazonku wajen ayyuka na alheri ne.
أينما تكونوا يات بكم الله جميعا Duk inda kuke, kowace alƙibla kuna fuskanta, kowace aƙida kun ƙudure a ranku, to Allah zai zo da ku duka wato zai kawo ku duka a gabansa gobe a lahira, wato za ku koma dukansu izuwa gare shi ne, kuma zai yi muku hukunci daidai abin da ya- ya dace da aikin kowanninku.
إن الله على كل شيء قدير Allah ko yana da Allah shi ne mai iko akan dukkan komai duk wani abu yana hannun shi ne yana yin abubuwan da shi ya shirya su yadda ya tsara su yadda kuma ya so ya yarda da su ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام duk inda ka fita daga Madina ka yi tafiya ko ka je wani wuri daban to fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka fuskanci wato da fuskar ka ka fuskanci jihar wato masallaci haramtacce shine harami na Makka وإنه للحق من ربك bin alƙibla ko bayan madina ko kana kana tafiye-tafiye to wannan shine gaskiya daga ubangijinka wato fuskantar harami wato kaba ta hanyar wato fuskantar harami shine gaskiya daga wurin ubangijinka وما الله بغافل عما تعملون abin da kuke yi duka ba ɓoya ga Allah tabaraka wa ta'ala yana sane da shi tun kafin ku yi shi kuma ya san shi bayan kun yi shi kuma yana kiyaye shi sai kun sadu da shi ya bayyana muku shi ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام duk da haka ne duk inda ka fita ka yi tafi duk inda ka tafi to ka- ka fuskanci wato harami da sallarka da ibadarka haka kowane musulmi duk inda yake yana turai ne ko amerika ne ko yana gabas asia ne duk inda yake ko yana afirka an umurce shi ya fuskanci ka'aba inda take wato jiharta kai kana waje to ba ba ita kanta ba jiharta jihar harami to kana harami jihar masallaci kana masallaci to ainihin ka'aba za ka kalla Ma- sai dai mazhabar malik a kallo inda kana sujada kamar da shafi'i da a, ahmad da abu hanifa suna faɗa ɗin nan bai zama wajibi ne a kanka ba kana fuskantar wato alƙibla ne don in ka kalli abin da ke gabanka to ka bar ka'aba a- wa- wa- wata can gaba da kai kai kai kuma ka fuskanci wani kusa da wato wani wuri ne kusi- kusa da kai saboda haka a malikiya ba dole ne ka kalli inda za ka sujada ba ko da shike yawanci muna faɗa ka kalli inda kana sujada a bisa mantuwa amma dai mazhaba haka take وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا duk inda kuke kuma ku fuskanci wato jihar harami jihar Ka'aba liyalla yakuna linnasi alaikum hujja don kada waɗannan mutane jahilai ko kuma munafukai ko kuma yahudawa masu ganganci su kafa hujja gashi wani lokaci ku bi nan wani lokaci ku bi nan wato wani lokaci ku fuskanci kaba wani lokaci kuma kuna fuskantar ko ina kuna yin sallah to kar wannan a samu kar a kafa hujja da wannan akan ku saboda kiblar ku ɗaya ne duk inda kuke illa allazina zalamu minhum sai dai waɗanda sun zalunci kansu da barin gaskiya da kuma dai abin da suke faɗa game da ku bai dame su ba to waɗannan kar ku kula da su fala takshawhum
فلا تخشوهم واخشوني kada ku ji kar ku ji kar ku ji tsoron su ku ji tsorona ba ruwanku da su wato ku kula da abin da na gaya muku ku idar da shi ku idar da shi kamar yadda na gaya muku ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون saboda in cika muku ni'imata sannan kuma don ku shiryu
كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ما أرسلنا كما يد من شكا مكو نئمومينا نا شكا مكو نئمومينا دا cewa na aiki a cikinku manzo yana daga cikinku ɗanku kun san shi kun san sunan iyayensa yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin ku ji su da kunninku yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyina wato ayoyin na Qur'ani yana karanta su kuna jin su wa yuzakkikum kuma yana tsarkake zukatanku da ayyukanku zukatanku ya tsarkake su daga shirka da kuma munafunci abin da ayyukanku kuma ya tsarkake su daga riya su zama dukansu don Allah ana yin su
ويعلمكم الكتاب والحكمة kuma ya karantar da ku wannan littafin da da ya yi tilawarsa kun ji shi din nan ya karantar da ku har ku haddace shi wal hikmata kuma ya koya muku hukuncin da yana cikin ayoyin wannan littafi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu ya koya muku abin da da ba ku sani ba na sha'anin addinin gaskiya wanda ya dace da addinin Annabi Ibrahima alaihi salam sabanin abin da mutanen jahiliya suke kai ko kuma ma'abota littafi ko yahudu da nasara bayan sun caccanza littattafansu suna kai
فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون fazkuruni ku ambace ni wato da sallah da tasbihi da tahmidi da takbiri azkurkum ni kuma zan ambace ku da wato saka muku da alheri akan waɗannan abubuwan da kuka na ambata abubuwan da kuka ambace ambace ni da su fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun kuma ku gode mini akan ni'imomina kar ku butulce
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة أجمع حديث قدسي النبي صلى الله عليه وسلم يناتي الله يناتي من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي duk wanda ya ambace ni a shi kadai na ambace shi a raina wato na ambace shi nima shi kadai sannan kuma ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير من ملئه وأن يا أنبتيني cikin jama'a kuwa zan ambace shi cikin mala'ikuna waɗanda a ayyukan alheri da yoyayya sun fi waɗanda ya ambace ni a cikin su ma'ana dai duk inda kake kana cikin mutane ko kai kaɗai ka ambaci Allah kar ka manta da shi fadkuruni azkurum washkuruli wa la takfurun kuma ku gode mini akan ni'imomi da na yi muku duka kar ku butulce mini يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani ista'inu ku taimaki kanku bi sabri da hakuri wajen yin ibada wasala ita sallah kuma saboda tana da nauyi amma wanda ya da- ya da- wata- ya dage yana yin ta daidai din nan shi ma zai samu ƙarfi saboda haka ku taimaki kanku da sallah da kuma hakuri akan wato ibada da kuma akan barin abin da Allah ya hana da kuma kan bala'i wanda ya same ka ka yi hakuri akan duk abin da Allah ya aza maka إن الله مع الصابرين lalle Allah yana tare da bayansa bayansa masu haƙuri akan abin da ya same su
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات kada ku ce waɗanda aka kashe su a yaƙi matattu ne a'a rayayyu ne bal ahya'un su rayayyu ne Allah ubangiji zai raya su rayukansu suna cikin wato hawasil na wasu tsuntsaye suna shiga aljanna suna ci suna sha daga cikin abin da abin da ya shafi aljanna ma'ana dai rayuwa ne rayuwansu gaibi ne ba za mu iya sani ba mu a nan duniya amma dai rayuwansu ba ta gaza rayuwar mu mu a nan duniya ba sun sun kaura ne dai da- daga inda muke zuwa wancan wurin da Allah ya kai su ولكن لا تشعرون sai dai ku ba za ku iya ku gane irin rayuwansu ba
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين wala nabluwannakum hakika za mu yi imtihanin ku za ku mu za mu jarraba ku bi shay'in da wani abu na daga cikin tsoro tsoron yaƙe yaƙe ko afkawa afkawa kafirai a kanku wal ju'i da kuma yunwa wato fari ku ji tso- mu yi muku iftila'i da fari wa naqsin min al amwali da kuma rage duk- dukiyoyin da kuna da su wal anfusi da kuma dan- danginku ko kuma 'ya'yanku ko 'yan uwanku watamarati da kuma amfanin gonanku duk waɗannan abubuwa a duniya za ku samu bala'i a cikinsu don a jarraba ku kuma in kun yi haƙuri za ku shiga aljanna da ladar wannan abin da ya same ku
وبشر الصابرين wa bashir sabirin ka- ka yi wa m- masu haƙuri bushara da cewa Allah Ubangiji zai saka musu akan abin da ya same su na same ku ɗin nan da aljanna الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون su ne alladina iza asabatun musibatun su ne mutanen da idan wata masifa ta same su ƙalu sai su ce inna lillahi mu dukanmu mallakar Allah ne bayansa ne mu muna hannun shi inna lillahi mu na Allah ne mallakansa ne bayansa ne mabiyansa ne wa inna ilaihi raji'un kuma mu za mu koma zuwa gare shi bayan mutuwar mu bayan mutuwar mu sai ya saka mana kan abin da ya same mu
أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة waɗancan da aka ambata su a nan ɗin nan alayhim salawatun min rabbihim wato eh, gafara iri-iri Allah Ubangiji ya shirya za ta sauka a kansu daga Ubangijinsu wa rahmatun kuma da rahama jin kai Fa ula- wa ula'ika humul muhtadun waɗancan su ne shiryayyu waɗanda Allah Ubangiji ya shiryar da su tafarki madaidaici.
إن الصفا والمروة من شعائر الله lalle asafa da marwa marwa a zamanin jahiliya su kafirai sun ajiye na'ila da isa suna- sunaye ne na gumakansu ɗaya akan asafa ɗaya kuma akan marwa to sahabai sun tambayi manzo Allah shin waɗan- waɗannan wurare ne na ibadar kafirai shin ya ya halatta mu kuma mu aikata su wato mu yi tsawafi da sa'i da duka asalin lamari dai ka san lokacin da ah, ita hajara aka barta da ɗanta kuma abin da aka guzurin da aka bar musu na ruwa da na abinci dabino duk ya ƙare ta tashi ta ji kamar murya ta gudu ta je ta hau kan dutsen safa tana duba ko ta ji muryar wani mutum ko kuma ta nemi taimako ba ta gani ta sauka koli ta gudu har ta je marwa kuma ta hau ta kalli abin nan wurin ba ta ji komai ba sai ta sauka tukun ta ji muryar mala'ika jibrilu yana shirya batun zamzam ta koma to daga nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yaje yake musu to Allah ya shar'anta muku ku yi sa'ayi tsakanin safa da marwa kamar yadda ita hajara ta yi haka Allah ya shar'anta muku to shi yasa in an tashi an je ka'aba farko abin da za yi za yi tsawafi a fara da ma'am ibrahim wato da hajar aswad kai a kabbara a yi tsawafi a bar wato daki a bar shi gefe na hago a yi tafiya bisa dama har a kewaye shi idan an gama za a zo bayan makam ibrahim a yi raka a biyu sai a je safa a hau a koma can marwa har a yi wannan tafiya sau bakwai kamar yadda dai ita hajara ta yi sau bakwai ta hau kan dutsen nan ta safa ta tuna ko ta kalla ko za ta ga wani ba ta gani ba ta je marwa ta hau ta kalla ba ta ga komai ba har sau bakwai sannan ta ji motsin wato mala'ika jibrilu da ta gan shi kuma ta ji tsoro kar wani abu ya samu ɗanta ta ta zo wurin shi ta same shi yana shirya musu ruwa a wannan wuri shine ruwan zamzam shi ruwa yana bubuga ita tana tare ruwan kar abin nan da annabi yake da ta bari da ya zama nan kogi ko kuma ya zama nan wuri ne na makwanciyar ruwa babba mutane su yi amfani amma ta tare shi sai ya zama rigiya amma wannan ruwan har yanzu da yana nan ba abin da ya same shi bai kare ba ba abin da ya canza shi to inna safa wal marwa ta sani safa da marwa min sha'airillahi suna daga cikin wuraren ibada na Allah
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما wanda ya yi hajji duk wanda ya zama mahajjaci ga ɗakin Allah ko kuma ya yi umra to ba laifi ya yi tsawafi da su ma'ana ya sa a yi a tsakaninsu.
ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم wanda kuma ya ƙara wato tatawa khairan wanda ya yi haji haji ko kuma umra don tatawu'i to Allah ubangiji mai karɓar aikin alheri kuma mai ninninka shiga mai shi kuma masani ne ga abin da aka aikata
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات sani waɗanda suna ɓoye abin da muka saukar hukuncin da muka saukar a cikin wato ayoyin da suka sauka cikin waɗancan littattafai waɗanda sun kunshi bayanin hukunci kamar rajmu ga mazinaci da kuma sifan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ta zo a cikin littattafansu so yahudu akwai rajmu a cikin littattafansu amma suka ɓoye har ƙanana sun manta sai da wasu suka yi zina a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam aka kawo gunsa su suka ce malamansu sun ce ba su sani ba sai aka kawo annabi annabi ya yi masa hukunci ya yi mishi hukunci akan abin da yana cikin attaura na hukuncin wato rajmu din nan sai aka yi mishi rajmu to sani waɗanda dai suna ɓoye abin da ya zo a cikin littafi dangane da wato rajmu da kuma sifan annabi muhammadu da kuma shiriya wadda ta zo a cikin littafi in ba ma bayyana hulun nas bayan mun saukar mun bayyana shi ga mutane a zamanin da ayoyin sun sauka fil kitabi cikin littafi a taura ko kuma linjila ko kuma qur'ani ulaika waɗancan mutane yal'anuhumullahu Allah yana la'antarsu yana korar da su daga rahmarsa wa yal'anuhumul la'inun ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun haka kuma mu'minai suna la'antar su suna wato barranta kansu da su
إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم illa allazina tabu sai waɗanda suka tuba kamar Abdullah bin Salam da makamantansu wa aslahu kuma sun kyautata abinda yake tsakanin su wa bayyanu kuma suka bayyana abinda yazo cikin littafi ba su ɓoye komai ba daga cikin hukunce hukunce na Allah fa ulaika atubu alaihi waɗannan zan karbi tubar su tunda suka tuba wa ana tawwabur rahim ni ne mai tuba mai karbar tuban bayina kuma ni ne mai jin kai gare su إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين sani waɗanda suka kafirce wato waɗanda sun lazimci kafirci sun rayu a kansa wa matu wa hum kuffarun kuma sun mutu akan kafir sun mutu a hali halin kasancewar su kafirai ne to waɗannan ula'ika alaihim la'anatullah waɗancan la'anar Allah ta tabbata a kansu wal mala'ikati haka la'anar mala'iku wato mala'iku ma suna la'ance su wan nasi da kuma duk muminai suna la'antar su ajma'in ma'ana duk halittan Allah suna la'antar su ma'ana mutumin da ya rayu akan kafirci ya mutu akan kafirci
خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون khalidina fiha su madawama ne a cikin wannan wannan la'ana wato madawama ne a cikin ta la yukhaffafu anhumul azab ba za a sauwake musu azaba na wannan la'ana ba wala hum munzarun kuma ba za a jinkirta musu ba Uh, wannan dan wace yana zama a Amerika da iyalansa da 'ya'yan shi kuma bai da karfin sayan gidan haya Uh, uh, gidan da yake ciki haya yake yi to zai yi amfani da kuɗin banki ya sayi gida a ringa cire masa daga kuɗinsa na albashi kowane wata tare da kuma interest wannan zai halatta mutum ya yi ya yi irin wannan
to bisa da zahirin abin nan tun da zama din abu ne mutum ba dole ne ya zan- ya zama dole sai ya zauna a wurin sai ya zauna a amerika din to a bisa wasu ra'ayin wasu malamai na na ƙarshe kamar su ah, social tour da makamantansu yana halatta ya karba ya ya- ya yi haya kuma ya zauna inda yake ya yi yan amfani da wannan kuɗin banki Ha- ya- ra'ayinsu dai amma dai ra'ayi na sauran malamai ba zai yiwu ba
to wannan kuma yana cewa daga sharuɗan aure akwai sadaki da shaidu da waliyi to akwai wani ƙarin sharaɗi bayan waɗannan shi ne siga siga yadda za ka za zawaituka taqabiltu da wannan shi ne siga siga ai tana daga cikin sharuɗa haka yake
wannan ma na cewa eh, wanda yake masbuki an riga shi raka'a ɗaya tare da liman liman kuma sai ya yi ba da salam sajada ba da salam to shi ya zai yi zai yi ba da salam kamar yadda liman ya yi
zai ƙara salam kuma zai ƙara sallah tukun na'am Hmm, zai gama sallah tukun zai yi
wannan ya yi tambaya kan dora mace shugabanci amma wannan na riga ai na ba da takarda shekarun baya akan amsa a cikin wannan abu kuma in ana so a duba za a samu a duba to shi kenan ko don madalla Ah, ta wace.
قبل قطار بالمدينة كثار رضوان ربي للجميع يسار فاطمة الزهراء بعلها علي قبلهما الصفان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت رضية فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم سكت رضية عذب لنسوة وفاة المصطفى وجرب اخترنا النبي المصطفى عيشة وحاصة وسودة بقية ميمونة ورملة مثل وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات راضية حمزة عمه وعباس كذا عماته صفية ذات وحدة وقبل هجرة النبي الهجرة ماتت الليلة لقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربا كلما بغير كيف وانتصار واقترب عليه خمسا بعد خمسين فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرض خمسة بلا امتراء قد فاز صديق بتصديق له وبالعروج الصدق وفاء وهذه عقيدة مغتفرة وللعوام سهلة ميسرة عظيم تلك أحمد المرزوق من يأتمي للصادق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وآل